ba'dihi yace Allah ne ya sauka mana da ganin damansa da rahmatarsa kitabul qibla littafin alqibla alqibla ita ce inda musulmi zai fuskanta yayi sallah ya bautata ma ubangiji duk inda yake an fahimta ibtida'an bil ka'aba in kana cikin masallacin makka ba ka da alqiblan da zaka la sai ainul ka'aba kisa zaka ga duk kewayo akai da'ira akai wannan na kallo wannan na kallo wannan na kallo wannan na kallo in ba cikin masallaci kake ba kana cikin garin makka ne sai ka fuskanci inda masallacin yake in wani wuri kake daban a cikin kasashen duniya sai ka fuskanci ina jihar da masallacin yake misali in kai tafiya kaje kasashen turai ko kasashen wa'ansu menene da menene da ban san alqibla ba ban san menene da ba in kada in ka sauka hotel kai ka tambaye su ina saudi arabia take ai sun san map ai sun san menene da menene ko nan ko nan ko nan ko nan in suka ce ma ga inda saudi arabia take ka san inda ka san inda ka'aba take ba haka bane ba ka samu jihar ka'aba in kana cikin masallaci ainul ka'aba ake so amma in kana wata kasar kana inda kake malamin har malikiya suka ce mustahili ne mutum na kano ko yana zaria ko yana najeriya ko yana afirka ko yana mai ya fuskanci ainul ka'aba ta ce mustahili ne ba zai taba yiwuwa ba manzo Allah ne kadai ya ci Madina aka saukar da tuddai duk baki ɗaya duwa manzo Allah ya gani ya cire alkibla daga Madina sallallahu alaihi wasallam amma duk inda kake kowane ne kai mustahil suka ce to abin da yake kuma mustahili abin da yake mutum ba zai yiwu ba ba zai yiwu mutum yayi ba ai ba za ka kallafa mishi yin sallah to ya za mu yi ina Kano ina son in sallah fuskanci alkibla ya za a yi yace sai ka fuskanci ina ne jiha yanzu ba ainihin kaba ake a'a jiha ina wace jiha kaba take jihohi guda nawa ne gabas yamma kudu arewa ba haka bane ba ina rana ke hudowa to ina to inda rana ke hudowa nan ne gabas din inda rana ke hudowa din shine gabas dinka in ka juya ka fuskanci ka fuskanci mai yamma ka fuskanci kudu ka fuskanci arewa ba lallai ne sai ka dace ka fuskanci ainihin ka'aba ba to ranar kanta ina take huduwa ba gabas ba to gabasin kanta in ka da za ka yi rami guda talatin nan kullum ka kalli rana farko za ga nan wannan ta bullo gobe za ga nan ta bullo jibi za ga nan ta bullo gata za haka za ta tafiya amma duk sunansu mai gabas mahudar rana to shi yasa malam ya nuna maka in ba cikin makka kake ba ga yadda za ka yi ka fitar da alqibla an fahimta babu nahyi an istiqbal alqiblati wal insani ala hajati yace babin da yazo na an hana mutum zai tsuguno ya je ya zauna yana yana fuskantar alqibla da al'aurarsa sai ka ba alqibla kada ka ba alqibla gaba ko ba gaba ko baya sai ka fuskanci wani wuri daban sharriku aw gharribu alaysa kazalik to sai malamai suka ce in za ka yi a fili kenan sararin Allah amma in cikin banɗaki ne cikin gida ne cikin banɗaki ka kulle kofa suka ce babu da ba laifi duk inda ka fuskanta ba laifi قال حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله نرز إلى الله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس هذه الكرابيس أي هذه الكنف الكرابيس وإنم أن أكون يا زيد سو يا زيد ترد عندي يا زيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه rugashi kuma mun zo mun tarar da ban dakuna an gingina su akan akasin yadda muke so to ya za a yi da su qala wa haddathani an malik an nafi'in an rajulin min al ansari أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل أن تستقبل القبلة لغائط أو بول to sai ce babu rukhsati fi istiqbal al-qibla li bawlin ay aw gha'it yace babin da ke nuna wancan halin da aka yi ai sassauci in kana cikin ban daki ne ka sa kofa ka kulle ko an gina an gine an rufe zaka iya fuskantar ko ina babu komai قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عبد الله بن عمر yana fadar cewa inna unasan yaquluna wa'ansu mutane suna fadar cewa idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbil alqiblata wala bait almaqdis Abdullahi da Umar shi mutane na ta cewa in zaka yi tsuguno kada ka fuskanci alqibla kada ka fuskanci baitul maqdis abinda suke faɗa kenan sai ce qala Abdullahi yace laqadir taqaitu ala zahri baiti lana yace tabbas wallahi na hau sama a gidanmu fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala labitaini labinataini sai naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsugune akan tubali guda biyu mustaqbil baitul maqdis yana kallon baitul maqdis lihajatihi kuma yaje biya bukatarsa thumma qala sa'annan sai ce la'allaka min allazina yusalluna ala awrakihim ala kana cikin wanda suke sallah akan mazaunin su kan duwawukan su kenan qala qultu la ajri wallahi nace wallahi ban sani ba qala maliku ina ma'anan wannan yace ya'ani zalika yasjudu wa la yartafi ala al-ardi mutum zai sujjada ba zai daga bayansa ba daga sama sai manni da kasa ma'ana yana zaune zai sujjada kenan yasjudu wa huwa laziqun bil ardi to abinda Abdullahi dan Umar ke yi fada kenan ya je ya hau zai shiga gidan Hafsa ba akwai yar uwarsa ba gidan manzon Allah ba sai ne ko sai hango manzon Allah a tsugune a ban daki ya hango alama ya gani me aka yi ya aka Abdullahi dan Umar ya gani duk zantuttukan da malamai suka fada hadisi ya tabbata haka to wannan yana nuna cewa in cikin ban daki ne an gina an rufe ko ko an kewaye duk inda ka fuskanta babu laifi باب النهي عن البصاق في القبلة babin da ya zo na an hana mutum ya yi tofi majina ko kaki ko menene ya fesa a bangon da ke alkibla an fahimta duk inda kai ba a so amma mafi tsanani a alkibla ala haddafani ya haya an malikin an nafi'in an abdullahi bin umara an na rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ra'a busaqan fi jidar al-qibla fa hakkahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga tofi ko majina ko kaki akan bangon al-qibla ya bushe sai kankare kuma aqbala ala an-nas fa qala sa'an ya fuskanto wajen mutane sai ce idza kana ahdukum yusalli fala yabsuq qibla wajhihi in ɗan guna sallah tofi kaki ya zo masa kada ya tofa a gaban shi فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى Allah na fuskantarka in kana sallah sai ka kiyaye wannan ladabi ala wa haddathani an malikin an hisham ibn urwa an abihi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a fi jidar al-qiblati musaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga tofi ko makaki ko yawo a bangon alqibla aw mukhatan aw nukhamatan fa hakkahu sai kankare babu ma jaa fil qibla babin da yazo na yaya aka yi aka samu alqibla aka dawo ana fuskantar ka'aba da aka dawo an yi hijira an zo ana ce wata goma sha shida ana kallo ana fuskantar baitul maqdis أنا صلى قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال يتي بينما الناس بقباء في صلاة الصبح yayin da mutane suke masallacin kuba suna sallan asuba iz ja'ahum ati sai wani ya zo musu faqala sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qad unzila alaihi lailata qur'an suna cikin sallah sai ce jiya da daddare fa an saukar ma manzon Allah alqur'ani aya kenan wa qad umira an yastaqbila alka'aba kuma an ce an umurce shi ya fuskanci ka'aba fastaqbiluha sai sa ku juya ku fuskanci ka'aba wa kanat wujuhuhum ila sham fastadaru ila al-ka'aba da suna kallon baitul maqdis ne da aka fara sai suka juyo a cikin sallar suka fuskanci ka'aba kaga aminci da amana kenan ko kuma haka ba abinda kuka sani da nasi kuma kuna yi shekara na wata nawa sannan wani mutum ɗaya zai ce a an ce fa an saukar da aya an ce shi kowa ya juya saboda an san ba yadda za a yi aikariya a cikin wannan masallaci shi ne aka ce za karbi khabarul ahad za karbi menene da menene ana bukatar amana da gaskiya da amana to lokacin da suka fuskanci baitul maqdis suna sallah din lokacin an canza alkibla don ya ce jiya da daddare ka saukar da wannan ayar yaushe fuskanta ka'aba ya zamo kenan jiya da daddare to ga su sallan asuba su suna kallon baitul maqdis sallar su ta yi ko ba ta yi ba saboda me eh ba me ba su da me ba su da masaniya لا تجريم إلا بأقوبة ولا أقوبة إلا بالناس ba zan je tsayar da mota ta kaje ta yi laifi za ka zo ka je ka biya kaza kaza ni da idan karo ta ne sai ce a'a sai ce a da ka taba faɗa min cewa ba a tsayawa nan ne ai sai ka faɗa min cewa ba a tsayawa nan in na zo na tsaya to na yi laifi yanzu za a kama ni to shi yasa in ana so a tabbatar da abu sai a ce a buga cikin jaridu a fada gidan radio kowa ya sani amma ku kafa doka ka kafa doka ba wanda ya sani kuma ka zo ka kama ni don na kike wannan doka ka fada min cewa an hana tsayuwa a nan ne ka hana cewa ba za a taba wannan bane ka hana cewa a'a ba ka fada wannan to shi yasa sai na yi laifi laifin nan kuma ba zai tabbata a kaina ba sai ka sanar da ni cewa kaza laifi ne kuma sai na yi amma in baka sanar da ni ba naje na yi to me zafi me ina ruwana da kai alaysa kadhalik la uqubata illa bit tajrim wala tajrima illa bin nas ba za a yi mutum azaba ba sai an kashi ba shi da laifi laifi baya tabbata sai in an sanar da shi قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة منذ الله صلى الله عليه وسلم يا صلى باين أن إسو مدينة ستة عشر شهرا وتقوم شاشدا شكرا تيدا وتنوكينا هدو نهى بيت المقدس أنا كلم بيت المقدس ثم هولت القبلة قبل بدر بشهرين سيأك تنزى القبلة qabla badr kafin yakin badr da wata biyu qala hadathani yahya an malik an nafi' أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت سيدنا عمر سيكاو قائلة ما بين ما بين المشرق والمغرب قبلة تسمى ليتي قال علماؤنا من يما لكيا سكتي قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة يتي يصح ذلك إذا كان الرجل جنوبيا أو شماليا yace sai in kana janub ko shimal shine in aka faɗi wannan magana zai yi daidai da kai fa idza kana zalika sahha an yuqala fihi zalika wa idza kana mashriqiyan aw maghribiyan lam yasihha an yuqala fihi zalika in gabas yake ko ce yamma ba za a ce mishi wani ba za a wannan magana ba za ta yi amfani wajen shi ba wa haisu ma kana duk inda mutum ya kasance wannan babban maganar kenan wa haisu ma kana duk inda mutum ya kasance falyatamid jiha ya nufi jiha in ina cikin masallacin makka abin da yake wajibi a kaina in kalli ka'aba amma in na fita ina wata kasar abin da ke wajibi a kai na jiha ma ma'ana jiha jihar da kaba take wace jiha kaba take ta gabas ya zai yi san gabas inda me inda rana ta hudu to rana din in ta hudu a nan shi kenan daga nan za ta hudu a kullum tana tafiya tana tafiya tana tafiya ne amma duk menene tun daga farkon sahu har zuwa can me ake ce da shi gabas ba za a ce ma ka rabu da gabas ba sai ka yi me ko ka fuskanci nan ko ka shi ne ka rabu da gabas ta shi yasa masu tsanantawa in an tsaya sai a juya haka a ba a ce ka fuskanci ka'aba ba a a ka fuskanci jihar da ka'aba take wace jiha ka'aba take gabas In me me ke nuna mana cewa ran ne gabas mahududowar rana shike wanda ba su fahimci wannan ba suna kawo akwai wannan da ya ya shi kwamfuta ya duba sai malam ai wannan usman ne ya mu'azzin mai kira sallah ya ce malam ai duk masallatan kano ko najeriya ba su kallon ka'aba sai masallacin ka kadai a dorai wai duk ethiopia suke kallo a addis ababa duk addis ababa suke kuma ya sa ba kwamfuta ya zai nuna maka yana ta wahala yana bata lokaci ya wahal da mutane akan wayannan abubuwa to sai aka ce ba fa ka'aba aka ce ka kalla ba hakkin kallo ka'aba wanda yake cikin masallaci ne amma kana inda kake kasa jiha ka'aba ake so ka kalla ina jiha ina ne jiha gabas shikenan ka fuskanci gabas shikenan ko fali atabi da jiha wal yahfaz al may wa tayammum ila al mashriq imma latidaruhu fi shimali ila al maghrib wa latiyaman ila al maghrib imma ladaruhu fi shimali ila al mashriq وهكذا مثله في جميع الجهاد abinda ake so karshen magana yace ya taharrar qasd wal qasd an-nahw ya taharrar qasd wal qasd an-nahw wai me kenan ikirjadi ikirtaci ina bangare inda ka bata dinke nan sallaka tayi don sun tabbatar cewa mustahili ne kana wani wuri a cikin fuskanci dakin kaba ba za ka iya ba abinda kuma mutum ba zai iya ba ba za a kallafa mishi ba to in ka kalli jihar fa eh fa aina ma kuntum wallu wujuhakum shatr al-masjid al-haram ma ma'ana shatr al-masjid nahwa al-masjid al-haram to abinda ake nufi kenan babu ma ja'a fi masjidin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama babin da yazo game da masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama akhiru masjidin banahu akhiru nabiyin fi akhiru madinatin sakkanaha akhiru nabiyin sallallahu Alaihi wasallama yace wa atyabul aishi lana fi taibata fi zilli maulana nabiyil mustafa دهروه قد أبصار بعد بأسه يتي لو كان من يجحده حيا لما أنكره لأنه روح الورى صلى الله عليه وسلم وهكذا من با أحب رسول الله شوقا وحسبة لعلي غدا أروى الذي كنت أظمأ yace uhibbu rasulallahi ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shauqan wa hisbatan bige da neman lada saboda me la'alli qadar urwan ladhi kuntu azma'u dan la'alla litaraji wa laita litamanni at-tamanni huwa turidu shay'an la yaqabu wa taraji turidu shay'an yumkin an yaqa alaysa kadhalik la'alli gadan urwan ladhi kuntu azma'u wai ko gobe zan samu a kosar da ni kishin da nake bukata kishin da na ta fama da shi a duniya ban gan shi ban rayu da shi ba ina son sa in aka waye gari ranar lahira ko Allah zai hada ni da shi sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba eh haka yace Muhammadu al-Mukhtaru jikan kinanata munasun rasulallahi harshe da zuciya wani mace mai gari makafarin balarabi mai safa mai marwa da zamza sallallahu alaihi wasallam قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله سلمان الاغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم إتي صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صلى أما صلاتنا وانا مسلاتي منظم الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه daidai yake da ya fi wani sallah su dubu a wani masallacin illal masjidil haram sai masallacin makka ma'ana ka yi sallah masallacin darul hadis ko masallaci a kano sai ka yi azahar su dubu tukun ka yi samu azahar wanda ya azahar ɗaya masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam eh zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim alaysa kadhalik قال وحدثني يحيى عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري سكان جدانا دا منبرينا روضة من رياض الجنة دوسين تكن دوسين الجنة ومنبري على حوضي يتي منبرينا كما ينا كان تبكينا farko abinda manzo Allah ya faɗa kenan sai ka imani da shi yaya haka zai kasance duk malamai abubuwan da suka faɗa ai kaza ai kaza ai kaza karshe abin da ya fi zama lafiya shine eh masallacin manzon Allah na da wannan daraja da take yake da shi sa'annan rauza kuma tana da darajar da in ka zumbi rauza kana ibada zaka samu albarka zaka samu albarka mai dimbin yawa saboda manzon Allah ya yabi rauza din su sa'annan kuma cewa da yayi mimbari wa mimbari ala haudi mimbari na yana kan tafkina suka ce me yiwu zai yi ranar lahira Allah ya dauki mimbarin ya dora saman tafki duk abin da za a ake nufi shine akwai albarka cikin san manzon Allah da kaunar manzon Allah da musalla masallacin manzon Allah da yabin manzon Allah da mai duk abin da ya danganci manzon Allah albarka ke ci sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد باب نزونا في تما تارك جدا زوا مسلاتي يا halatta mace ta fita daga gida ta je masallaci sallah ko bai halatta ba za mu ji ko insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله kada ku hana bayin Allah zuwa masallatan Allah ma'ana kada a hana mata zuwa masallaci yin sallah qala wa haddathani an malikin أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إهداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا yace ku mata in ɗayan ku za ta sallar isha to kar ta shafe sa turare ta tafi haka nan ba turare jikinta qala wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an atikata binti zaid bin amr ibn nufayl imra'ati umar bin al-khattab wannan matan sayyidina umar kenan duk da zafin sayyidina umar annaha kanat tasta'zin umar ibn al-khattab ila al-masjid atika matan abdullahi dan abubakar da ya rasu sai sayyidina umar ya aure ta da ya rasu sai abdullahi ibn zubair shi kuma ya aure ta wannan shi aka ce ta zama matan shuhada duk wanda ke so ya samu shahada ya aure ta to ita mai take yi sai ta shirya ta zo ta ce ta san sai na umar su baya son ta fita sai na umar ba wasa ko kuda namijin kuda baya so ya kilma kofar gidan shi balle an fahimta sai ta zo ce zan je masallaci sallah kuma ta san baya so fa yaskut sai shuru ta san baya su kuma zai ce zan je masallaci to ya zaka bata ce zan je kwanan asibiti ba bata ce zan je kwanan asibiti ba bata ce zan je wurin kaza ba zan je masallaci kuma sayyidina Umar ya san manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني والله زن ففتنت في مسلاتي سيدي إن كهنا kaga za ta hada shi da mai kenan za ka hada shi da me eh wallahi zan tafi sai dai in ka hana ni fala yamna yayi tunani yayi lissafi sauka lafiya sauka lafiya ba sai ka kalle ta ma ka ji hausa ba sauka lafiya za ta hada shi da mai shari'a za ta sa shi cikin mai rigima ba haka bane ba to ya zai duk zafin sai na umar baya sai ke ta mashari'a eh قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد akan wannan hadisin latar mai imam Allah masajid Allah imam Malik yace in mace ta ce za ta aikin to shikenan sai a tattauna la tamna'u ima Allah masajid Allah in mace ta ce za ta aikin hajji fa ko umra yaya za ka yi da ita kana da iko ka hana ta saboda me saboda me eh yaya matsalar take da ɗan nauyi imam malik ya yi nasi ma inda me a wannan kuma wata matsala ce daban wannan matsala ce daban malikiya sun yadda rufqatun amina amma zan hana ta in ba muharrami wannan matsala ce daban ai baka hana ta ba kenan inda muharrami fa zan hana ta in ba to in da muharrami kuma fa to akan haka imamu malik ya yi sabiyar ya ce hakan mace in ta ce za ta gaida waninta za ta gaida uyayenta za ta gaida kaza kaza wani abu da yake dole a kanta a ba ta izini ce kar a hana ta an fahimta saboda an ce la tamna'u imam Allah maza dan Abdullahi dan Umar da ya kishin addini ce wallahi lanamna'ahunna ce wallahi za mu hana su gashi nan sun kirkiro abubuwa fitintinu iri-iri shafe-shafe da tufa ba ta kaza kaza kaza kaza kaza sai na abdullahi dan umar ya ce manzon Allah ce la tamna'u bima Allah ta kullu lillahi la namna'ahunna ya faɗi mummunar magana da shi aka ce har ya mutu bai yi mai magana da shi ba ka saba mu sunna ta manzon Allah ce i ka ce a'a eh ban ji ba kishi eh to eh duk kishin ka da addini nana Aisha ta fi ka kishin addini yace wallahi da manzon Allah ya ga abinda mata suka kirkiro irin na iyayi da kwalliya da menene da menene da ya hana su to me yasa ba za ki hana su ba ke da kika gani eh eh قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نأهن المساجد da manzo Allah ya riski ya ga abin da mata suka kirkiro na iyayi da ya hana zuwa masallatai kama muni ahu nisa'u bani isra'ila kamar yadda matan bani isra'ila su ma aka hana su قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد sai na ce ma'amura matan banu isra'ila an hana zuwa masallaci ne qalat na'am sai ta ce eh haka shi sahabi da matarsa ko ita wannan atika ce ko wata sai ta ce za ni masallaci to ba zai iya hana ta ba kuma baya so yayi mata dabaru zamani fa ya canza fa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza tace zan je masallaci an ce kar mai kwalliya bai kwalliya ba kar ba sai su bai to me laifi na kuma to sai shirya sai ya je labe hanya da ta zo za ta wuce sai ya buge ta haka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamani ya canza daga nan sai ta juya ta koma gida kuma ba wanda ya taba ce mata karki fita kuma ta fita ba ba ya warware matsalar ba wai bai halatta ba ne ba matarsa ce ya yi magana ya yi dabara ya yi komai da komai tana da hujja a hannunta ya fito nan tana da hujja ya yi kaza tana da hujja to sai ya fito mata ta inda bata sani ba da yake masallacin dan Allah take zuwa ba dan wani abu ba da ta ga abin da bai dace ba iyaye za ta wuce namiji ya zo ya buge mata abin nan daga nan ta tsaya ta koma gida kaga magana ta kare kenan ko اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم